الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a 23 ga watan al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma 18 ga watan 7 2025 muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka da ke da taken zahiratu fil iman wasu alamu da suke nuni ga raunin imani waɗansu al'amura da ke samun mutum wanda suke nuni ga cewa imanin bawa ya yi rauni yana da buƙatuwar kula da haɓaka imanin shi ta hanyar ƙara yawaita ayyukan ɗa'a da kuma ƙauracewa ayyukan sahu wallafar babban malami al'allama Muhammad Salih al-Munajjad hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tara malam na koro mana asbabu zafil iman din sabubban da ke sa imanin bawaye rauni ko mazahiru da'fil iman alamu da ke nuni ga cewa imani yayi rauni akwai alama akwai sababi za mu zo kan sababin za mu tashi lamba ta sha bakwai zahira ta sha bakwai wa min ha daga alamu masu nuni ga raunin imanin bawa adamu istish'aril mas'uliyyati fil amali li hada ad-din adamu istish'aril mas'uliyya rashin damuwa ko rashin iya daukan nauyi fil amal domin yin aiki da hada dini ga wannan addini shine mutum ya rika ji a zuciyar shi shi ma ko ayi ko kar ayi yaɗa addinin tabbatar da an yi aiki da shi kaza da kaza a shi a ganin shi kawai ko ayi ko kar ayi in Allah na da ikon yin komai kuma ma wanda ya ga dama to mutum ya rika jin haka shi ba ko bai da lokaci bai da waye da za a to mutum a irin wannan yanayin mutum ya fada wa larura ta raunin imani fil amali li hadha ad-dini domin yin aiki ga wannan addini fala yas'a li nashri sai kaga mutum baya faɗi tashi domin ganin an yada addini bai kaiwa da komowa don ganin cewa musuluncin nan an yada shi wala yas'a li khidmatihi baya faɗi tashi baya kai komo don ganin cewa an hidimtawa ya hidimta ma wannan addini kowane mutum akwai irin gudunmawar da zai ba addini wani da karfin shi wani da karfin shi wani da lafiyar shi wani da basirar shi wani da connection din shi wani da ikon shi ko mukamin shi daga akwai gudunmawar da zaka bai wa addini da masu addini akwai kariyar da zaka ba addini da wannan dama da Allah ya baka da masu addini kuma daga cikin hikimar ba hakan ma don wannan ne akwai wannan a ciki to sai ka ga mutum kawai shi bai damu ba maganar aiwa dini hidima ba ta kada shi da ƙasa ba mala yace alal naqiri min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan fa sabani akasin abin da ke ga bangaren sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alladhina lamma dakhalu fi dini waɗanda lokacin da suka shiga musulunci sha'aru bil mas'uliyyati 'ala al-fawri sai suka ji cewa akwai nauyi a kansu na ziyada addinin kuma 'ala al-fawri kuma nan take alin ba sahabbai ba yanzu fa mutum zai musulunta kuma ya kaga yana tambaya ya kosa a ce mashi akwai wani jihadi da za a tafi ko gida bai je ba kuma inda shi din zai maza ya tafi wani da ya musulunta zai auna ya ga to ai wato an daɗe ma ana kafirci ne saboda a garin aiki sai ya hijira sai ya bar gada ko kuma ya tafi madina ko wani babban binni wajen manyan maluma ko malamai yace wa hada tufail ibn amr radiyallahu anhu yace ga misali ga tufailu dan amruna Allah ya yarda da shi kam kana baina islamihi wa zihadihi li da'wati qaumihi ila Allah azza wa jalla wata tazara aka samu tsakanin musuluntar shi da tafiyar shi domin ya kira mutanen shi zuwa ga Allah madaukakin sarki yanzu ya musulunta ya ce ina bai ga ta zama ba sai an ce sai ya je ya samu al'ummar shi ya faɗa musu gaskiya ya ce laƙan na fara alal fauli da da'awata kaumi ya tafi nan take cikin gaggawa zuwa ga jama'ar shi domin ya kira su wa bi mujarradi dukhulihi fi dini daga shigar shi cikin addini a hassa sai ya ji a jikin shi anna alaihi an yarji'a ila qaumihi ya zama tilas ya koma ga jama'ar shi faraja a da'iyatan ila Allah azza wa ila Allah subhanahu wa ta'ala sai ya koma yana mai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki kawai ya koma ya ce masa ai kundi kundi kundi ni fa na musulunta yaushe ɗazu ko jiya to yanzu me kuke so kuma ku musulunta ɗayan biyu ne fa ko su musulunta ko kar su musulunta shi ya sauke in suka musulunta sun zama jama'ar alkhairi daga jin kira na alkhairi sun amsa in suka ki musulunta ya sauke nauyi shikenan wal kathiruna al yawma mala ce amma mafi yawan mutane a yau yamkusuna fataratin tsawila suna zama lokaci mai tsawo ma bainal tizamihim biddin tun daga sadda suka rike addini hatta wusulihim ila marhalatid da'awa har su kai matakin fara da'awa ila Allah azza wa jalla zuwa ga Allah madaukakin sarki yace namu na yau shi ma mai da'awar ba daga ran da ya fahimta addinin ya fara ba dan me sai dai dauki lokaci mai tsawo ka tambaye shi zai ce to an je ana ta koyo ilimin ai su wannan fahimtar da suke da ita na cewa addinin Allah gaskiya ne ita ce babban hujjar ban da kaufi ba ka da kaufi addinin nan gaskiya ne to isar ma wani shi ma ya ji bai da kaufi bai da shakka addinin gaskiya ne daga nan ku duka sai ku dunguma sai makaranta shikenan aka ce to bari a je a koyo shi kuma zuwa koya mashi don ya san addini gaskiya ne don ya musulunta to su sahabbai ba ka haka wannan haka amru dan tufail yayi kuma abin da zai burge ka yana da kananan shekaru ba wai a ce ai to ai ya ga ya manyanta ne kuma shi yanzu ko kasuwa ma ya je ba jari gare a yana da abin yi matashi ne amma kuma ya ga haƙƙi da wajibin da ke kan shi na a kira sauran al'umma yace kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance ya kumuna bima ya tarattabu ala dukhuli fi dini suna tsayuwa da abinda ya zama dole da abinda ya wajaba yayin shiga cikin addini min mu'adatil kuffari na wajen kin son kafirai ba zai shiga musulunci ba kuma ya zo yana muwalatul kuffari jibintar kafirai yana kulla yarjejeniya da su ko suna haɗa baki har ana cutar addini ina ba zai yi ba me za ka ba shi da ya fi mashi addinin babu shi a duniya su da ka ba sa yi da sun musulunta suke farawa sannan walbara'atu ko walbara'ati minhum da barranta daga waɗancan kafirai kada ma su shafa masu wa mufasalatihim da kuma rabuwa da su ga wani misalin nan zai bamu na ɗaya daga cikin wasu zarata yace fa hada kumamatu ibnu usali yace ga kumama nan dan usal wannan kisar da zai ba mu bukhari ya ruwaito ta har ta maimaitu kusan wuri biyar a cikin sahihul bukhari shi tumama ɗan kusal ɗaya ne daga cikin fitattun mutane kuma jagorori a ƙabilar banu hanifa su kuma 'yan banu hanifa su ne 'yan uwan ko jama'ar musaila matul kazzab so da ka shi ma wani jigo ne a tafiyar kafirci a wancan lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki runduna cikin hadisi abi hurairah kenan ya aiki runduna a bangaren najis suka hau dawakai suka tafi a kan hanya sai suka kamo su mama suka damko shi shi kuma a lokacin ina zai je ya bar yankin su na al'ummar banu hanifa sai wuce makka kai tsaye domin ya umara irin ta jahiliya sai shiga komar zaratan tawaga ta musamman ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai suka kamo shi to shine ce fa hada kuma mutumin usali ga kuma ma dan usal na radiyallahu anhu ra'isu ahli yamama shugaba ne na jama'ar yamama lamma usira lokacin da aka kamo shi a matsayin fursuna waji abihi aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farubita ila masjidi aka daure shi a ginshikin masallaci wa arada alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-islama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bijiro mashi da musulunci yace su mama da zaka musulunta da zaka musulunta fada ya ci suka zo suka daure shi daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen shi ya nuna mashi to ya kamata baka musulunta kai buka kaji kaji kaji akai mai bayani duk da ya kamata kuma kazafa Allahu nura fi qalbihi fa aslama sai Allah ya jefa haske a zuciyar shi kawai sai ya musulunta wa zahaba ila al-umrah daga nan ya wuce umra wasala makkata qala li kuffari quraish da ya isa makka sai ya fada wa kafiran makka kafiran quraishawa la yasilukum habbatu hintatin min al-yamama daga yau kwaya ɗaya ta alkama daga yamama ba za ta zo garin nan ba, hatta ya azana fi ha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, har sai manzan Allah suna da amincin Allah tabbata gare shi ya ba da izini. Wanda ya taƙaita kisar ne sosai, a ce abin da ya faru da suka zo da shi sai suka ɗaure shi a ginshikin masallaci a nan Madina. To daga baya sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo wajen shi, da ya zo sai ya ce mashi ma indaka ya kumama ibnu hajar al-asqalani yace wannan magana tana da ma'ana guda biyu masu fashin baki ma kamar yadda shi ma ya kawo yasin yana nufin ayyu shay'in indaka ko kuma mallazi indaka kana da wata dabara yau zaka iya kubutar da kanka ko kuma shi ya fahimci cewa kana da wasu kuɗi da zaka iya fansar kanka da su to shi kuma kuma masu yake cewa faƙala indi khairun ya rasu ya muhammad yace ina zaton alkhairi daga wajenka ya muhammad ni shi nike zato shine sai ya faɗa mashi wata magana yake cewa ya rasulullah in har ka kashe ni to taqtulu zadami ka kashe mutum mai daraja a mutanen shi ko kuma a'a idan ka kashe ni ka kashe wanda ka cancanci ka kashe shi don yi maka banna ya ce kuma ya rasu ɗaya kenan idan ka yafe mani ka yi mani ni'ima ka ce in tafi to ina tabbatar maka ya rasu ka yi wa ɗan halas ya biya za a game da yi ya ce ya rasu in kuma duk ba wancan ba wannan kuɗi kake so faɗa ko nawa ne za a baka kuma fa duk wannan tattauna da suke ko zai cewa ya rasu lalla ba to da su kafirinsu na can da gaske suke yi in suka musulunta yesu musuluntin da gaske wani ko yanzu aka tsantaccen mage ne ma a kafirta yi in ka ga yana yi jikin shi ne ta ba daɗi sai ya je ya ƙara ma kanshi ciwon zuciya a to ba tauhidi ai zuciya ta fara ciwo annabi sai ya kyale shi ranar farko suka tattauna haka gobe sai ya dawo da yake ce mashi me ke tattare da kai ne ya ma'ayin daga ya kumama sai da ya tashi da yake yana da hikima inda ibn hajar yake cewa malamai sun tsinkayi kumama yana da sauri ya fahimci salon zance ranar farko da aka kawo sai kawo magana in ka kashe ni na tantance kisa in ka yafe man ka yafe wa ɗan halal in kuma kuɗi kake so ka faɗa tun da ya ga har an bashi ya kwana ba a kashe shi ba to da annabi ya dawo a rana ta biyu sai janya maganar kisa ya san insha Allah za a iya mishi afuwa sai bai ce in ka kashe ni ba sai kawo maganar in ka yafe man ka yafe wa ɗan halal za kuma ka ga me zai yi in kuma kuɗi ne za a iya bayarwa to haka da suka yi haka su biyu wata riwayar ta ce suka yi haka su uku shi ne sai annabi sallama ya zo yake cewa ina wanda suka daure shi suka ce ga mai ce ku sake shi na yafe mishi abin da yake nufi da ya yafe mishi ya yafe mishi ya tafiyar shi ko ya koma kabilar su wajen banu hanifa ko kuma ya tafi umarar shi ta jahiliya an dai yafe mishi ana sakin shi sai ya tambayi mutane a ina ake wanka a cikin masallacin shi annabi bai masani ba ya je wanka ya musulunta kenan ya zo gaba annabi ya kalmar shahada yana yin kalmar shahada sai ce mun manzalar sallama to ya fito gida zai je umara ta jahiliya yanzu daga nan zai dora zai wuce umara ta musulunci shine ya kama hanya ibn hajar yake cewa shine mutum na farko da ya shiga makka da talbiya yana zuwa bayan gari ko ya fara labbaik Allahu da karbi mutanen makka suka dungumu suka fito wani mara kunya ne aka ce su mama ne yanzu kai ma su mama saba'ata ka karkace ta ban karkace ba to ka bar addini ne ta adama bana addini bautar kungiya ba addini ba ne yace da ina shiriri ta ne sai na fara addini yace to ka ce na fita shiriri ta nake yi sai suka ce mashi ko ka bari ko ko mu kashe ka yace wallahi in ko kuka kashe ni kun ballo tsiya saboda duk alkamar da suke takama da ita a garin ‘yan kabilar shi ke bayarwa, ya ce yanzu nan zan kunno maku tsiya ba ƙara shigo da alkai ya ce, da na koma garinmu ba za a ƙara shigo maku da alkama ba sai in manzan Allah sun salama ya ba da izini. Su da ni nan na musulunta, kuma dole a wannan yi dawafi, dole suka bashi. Alkama, ai mu da wasa ba ne. Mu da gurasa suka kyale shi da ya gama daga nan kawai sai garinsu yana zuwa garinsu to babba ne sanata ne ya ce kar a ƙara kai alkama makka kawai sai aka soke mutanen makka dole suka yi tawagar manyan kafiran makka suka zo madina suka yi kamun kafa da annabi sallama ta dan girman Allah dan zumunci yayi wancan dalibin nashi wasa abiji magana to shine sai annabi ya aika wa su ma ba ce a ka kyale a riga kai musu alkama shi ne kuma ce sun ci sa'a da an koya musu dare to ka duba yanzu shi ne ibn hajar yake cewa ka duba wannan mutumin yanzu ya musulunta yanzu ya fara abin da ba tsaffin musulma sun kasa yi kowa zai shiga maka a tsorace yake shiga amma shi da zai tashi shiga da talbiya ya shiga sannan da ya koma jama'ar shi ya yi wa'azi ya isar da saƙo ya duk abin da ya kamata daga musulunta daga fara da'awa daga fara yada addini daga koyon addini daga yi wa addini hidima da duk abin da yake da shi ba bai sa kuɗi ba irin wannan amma kuma yana da wani mukami a majalisar koli wanda kuma kullum duk wanda ya samu dama irin wannan ake so yi ba sai ka zalunci wanda ba musulmi ba amma ka ba shi haƙƙin shi na tabbatar da za a ɗauko tsarin musulunci yanzu a saka shi a gwamnatin tarayya da jiha da ƙaramar hukuma har kafiran ƙasan nan sai sun yi godiya don a lokacin ne za su ga tsantsar adalci aiki za ka yi a biya ka daidai wahalar da kai ba a san maka yadda ake so ba jininka za a kare a kare dukiyarka a kare mutuncinka a kare nasabarka a kare hankalinka alkulliyatul khams asusun gwamnati ba zai tara kuɗi ba matuƙar kai kana da bukata a baka kariya ai komai ba ma kaga wani tsari da ba na addini ba shi ba dole bane haka to wanda ya samu dama sai ga shi me ya iya yi domin ganin cewa yayi wa addinin wani abu daga cikin tambayoyin da za a mutum ya shiga kabari ya kabaro musulunci wani aiki kai dan bashi kariya ko dan yaɗa shi wannan tambayar ga ta a duniya to ya mutum yake gari iya amsa ta in ya shiga kabari ya kai mashi ita gashi ba a dawowa bana sana a zo a yi wani abu na gyara ko wani abu na aiki sannan a koma to wannan hadisi hadisi ne ingantacce shi ne ke cewa al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin fathul bari yace fa mufasalatuhu lil kuffari wa muhasaratuhu lahum iktisadiyya rabuwar da yayi wa kafirai da kuma tsare su da kin shigar masu da alkama ta bangaren tattalin arziki wa taqdimu kafatil imkanatil mutaha da kuma bayar da ko gabatar da duk wata dama da ya samu ya khidmatil da'awa domin yin hidima ga da'awa zuwa da kira zuwa ga Allah asalat alal fauri duka wayannan al'amura sun tabbata nan take damar na samuwa ana yin su da anna imanahu jazima domin wannan imanin nashi tabbatacce istawjaba minhu hadha al'amal shi ya tilastar mashi da wannan aikin imanin kuma da yi irin shi ke so mu yi imanin mu ya wajabtar mana da yi wa addinin hidima da yaɗa shi da ba shi kariya kuma kowa na da damar da zai iya abin da zai iya wannan shi ne alama ta sha bakwai mai nuni ga raunin imani bawa ya ji kasala da rauni wajen yi wa addini hidima ko yaɗa shi na goma sha takwas domin mazahiri yana daga alamu na raunin imani alfaza'u firgita wala khawfu da tsoro inda nuzulil musibati lokacin saukar wata masifa au hudusi mushkilatin ko faruwar wata matsala za ga wani yar matsala ta same shi duk ya rude dan kankanin al'amari sai ka rude wani ma sai ta kai karar Allah kun ga dai yadda kaga dai yadda Allah ya dani to ya ga dama ne haka ya ga dama fa'alun lima yurin ne shi fa'alun lima yuri haka ya ga dama ba raki ake yi ba cikin magabata kun zaga suna da lalura ta rashin lafiya hatta mafi kusancinsu ‘ya'yansu ko matansu ban sani ba ana cewa imran dan hussein ne yana da ciwo ya ce ba zai sha magani ba so da yana jin kunyar kada shan maganin ya zama kamar ya kai karan allah ne wato allah ya gaza ba zai sha wasu kwayoyi tare da cewa fa halas ne ta dawo ibadallah an halasta mana mu nema magani an halastar mana an ba mu dama daga nan har bangon duniya in zaka iya duk ya halasta amma su imanin su ya kai matakin da suke ga su ba za su sha ba yasa kaga aka ware wasu matsayi akan waɗanda ba sa wasu al'amura wasu nau'uka na magani mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da azaba ko hisabi ba هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ko ruka ba sa yi ko a yi masu tunda an ce la yastarquna ne ba sa neman a yi masu ruka amma su za su iya tofawa da kansu su yi kuma wani zai iya zuwa ya yi masu ba su roka ba kenan su su ce a yi masu shine zai fitar da su a ciki aka kawo su wala yaktawuna kaga alkayyu ɗaya ne daga cikin manya-manyan magunguna annabi ya lissafa manyan magunguna akwai alkayyu shine a rika sakiya wani abu ya fitiro a yi sakiya za ga an warke to amma wa'annan mutanen ko sakiya ba sa yi wa ala rabbihim yatawakkalun kuma a ga Allah kaɗai suke dogaro to kada mutum ya zama mai yawa razana da karaya ita wannan rayuwar da kake ganinta to juyi-juyi ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ranakun haka suke jujjuyawa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsan fala yabtarru bi tibil aishi insan hiya al-umuru kama shahadtuha duwadun man sarrahu zamanun sa'adhu azman yace ni na lura duniyar nan fa in aka samu wani awa da ya faranta maka sai ka samu auyi da za su bakanta maka amma me ya kamata ka yi ka yi abin da shari'a ta ci in ka ce kullum ai abubuwa na ta faruwa ba ka jin daɗi dama sunna rayuwar ce lafa da fala fanal insana fi kabal halicci mutum a cikin abubuwa na gwaji da tubla wunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaku abu biyu wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur abu biyu a yi haƙuri a samar da takawa to amma da kaga irin matsala ta sa mutum mutum diya rude ana yi haƙuri yana ba za a haƙuran ba dole muka haƙura saboda da yadda sada madalula amma haƙuri dole ka yi to ba a san haka alama ce ta raunin imani ya ce fatarahu murtaƙidal fara'isi sai ka ga na ce farisa ko fara'is shine mama abin nan nama da ke jikin maman mutum daga har wani rawa yake da kai shi daga yana makyarkyata muktallar tawazun ya rasa ma'auni ya iya auna cewa to ai kaddarar Allah ai ba kai ya fara samun wannan abin ai kaza ai kaza ina ya rasa wannan ma'aunin sharidar zihin tunanin shi ya daidaici kawai gani yake ai wasu ne ma suka sa mashi hannu ai shi kaɗai za a yi ta ma haka shafisal basar idan shi ya rena fata yi tulutulu ya haru fi amrihi sai ka ga ya imauce cikin al'amarin shi inda ma yusabu bi malmatil awbaliya lokacin da aka same shi aka samar mashi ko aka jarabce shi da wani abu mai tada hankali ko wata baliya wata masifa yace fatangali ku fi ainihi al-makharij sai ka gama fitu sun kulle a idan shi idan shi ya rufe wa tarkabuhu al'umumu fala ya tafi umuwa da hatal waƙi bi hananin sabit a bijinanin sabit sai ka ga bakin ciki na hauhawar shi damuwa ta nan bakin ciki ta nan wannan ta yau ta da ta shekarun jiya da yaushe fala ya tafi sai ka same shi ba zai iya muwadahatal waƙi ba zai iya fuskantar ƙalubalen da yake fuskanta yanzu ba bi jananin sabit da tabbatattun gabai sai ga mutum ya rude ya rasa me ke faruwa fatiha ya kasa tunawa a'a ba haka ake yi ba shi dan adam lallai idan masifa ta same shi an koyar da shi Allah ya faɗa na ta iya samun mutum alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun lalle musifa za ta iya samu ta alkawari sai ya jaraba mu kuma ya jaraba waɗanda ma suka gabace mu a dukiya da 'ya'ya da tattalin arziki da rayuwa duka gashi nan kuma yana yi amma kuma ba raki mutum zai zo ya ta yi ba ko ya ta sambatu da surute ko mutum ya rude a ba hana ka shiga damuwa ba amma ka mayar da al'amuran ka zuwa ga Allah shi Allah shi ke aikata abin da ya ga dama shi ke gudanar da yadda yake so al'amura su gudana da kowa ya ce wa kalbin kawi bi jananin sabitin wa kalbin kawi sai ya gaza fuskantar al'amarin da tabbatattun gabbai da kuma zuciya mai karfi wa hada kulluhu bi sababi za'fi imanihi dukkanin waɗannan za su faru ne saboda raunin imani shi walau kana imanuhu kawiya da a ce imanin shi na da karfi lakana sabita da ya kasance tabbatacce wala wajaha an azamal mulimmati kuma da ya iya fuskantar mafi girman matsaloli wa aqsal baliyat mafi kausassuwar masibu bi quwwati da ƙarfi wa sabatin da tabbata in mutum yana da kwakwaran imani kirjin shi da zuciyar shi ta faɗi shi mai faffaɗar zuciya shi ne wanda zai iya shanya damuwa zai iya shanya damuwa wanda in wani ne zai ga hankali ya tashi yana ihu yana hai'a shi ko wannan a zai kokari ya ga cewa ya iya shanya abin abin na damun shi amma annabi da su ga yana kuka ba kare a bacci kamar yadda yake faɗa wasu abdurrahman tausayi ne da Allah ke sa a zukatan waɗanda ya ga dama amma kare ya fala to da inna lillahi ma akhadha walahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma abinda Allah ya bayar nashi ne walahu ma ata wanda ya karban ma nashi ne matsalar kawai a ce lokaci ya yi in lokaci ya yi to shi kenan in mutum ya ƙoshi da waɗannan bayan abin nan anasir itikadiyya ko aka'idiyya ginshikai da sinadarai na tauhidi wasu ababe ba za su zo su firgitar da mutum har su fitar da shi daga hayyacin shi ba mutum ya haka shi kenan za ka san kaddara mai kyau za ka san kaddara mara kyau za ka san me ya kamata kai lokacin damuwa za ka san me ya kamata kai lokacin farin ciki bisa bisa wannan munasabar ba za wani ba zai rasu ba kai ta kuka kai ta dariya iri yadda rasuwar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya mashi rahama ta faru wasu kai ta murna galibin yan shiya ne sai kuma wasu gurbatattun musulmi za mu ce wanda ba su fahimci addini ba ko mawaƙi da ya gangashi yana kaɗa cewa ke murnar mutuwa murnar banza makaɗi ba shi ba tafsiri yake yi ba a kaɗawa ke makaɗi ya shi zai iya canza kiɗa amma har ya gane murnar mutuwa murnar banza yasa kuma ba a zagin wanda ya rasu a cikin wanda ba su yi murnar ba kuma akwai wanda suka yi tun abubuwa na jahilci sai mutum ya zo ya ta miyagun maganganu ba a annabi yake cewa karka kuskure ka zagi wanda ya rasu duk yadda gaba da kiyayya da tsana ta kai tsana yana rasuwa ka ja layi karka ce komai annabi ce ya riga ya tafi zuwa ga abin da ya aikata kuma wanda ya je hannun shi mahaliccinka ne yanzu ka ja bakin ka kai shi amma da kaji mutum na ta hayaniya to annabi na cewa yi shiru yana kai ma rasul lahi mana shuru ba za a yi shuru ba haka fa yake so ya ce bai da sanin hal shi ma manzo Allah ya yi shuru dan su ba za su yi shuru ba ko shi ya ce a yi shuru a ba murna ba laifi mutum ya zalunce ka ko ya da suka ce ba ka yafe ba saka ya ce kai ba za ka yafe ba amma ita ma wannan magana ba buƙatar ka fito ka faɗa ba buƙatar ka fito ka faɗa in an zalunce ka ka san an zalunce ka kama ya kamata ka yadda da cewa Allah ya fi sanin an zalunce ka kuma kai din ma ai ka zalunce wasu ala tuhibbuna ayaghfir Allahu lakum ku ba ku sa da muku gafara ne wani ne ya shi har abada ba zai yafe mishi ba shi kuma ya ci dubu sai ce kila ma kama ne ko kuma ka ce ba za to shikenan a tafi a hakan karka ya shi ma wanda kai ma karya ya san aje lahirar haka ba damuwa ba wanda zai tilasta maka sai ka yafe ma wanda ya cuce ka to amma kar ka zagi wanda ya rasu zagin da kai mashi ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma da ya rasu ya saba maka in an je lahira kai kana da kes da shi mutum irin ka mai kashi shi kuma manzon Allah yana da kes da kai sai mu ga wanda shari'a za ta fi kwabewa saboda kai sai an gangaro sai annabi ya ce mala'iku sai ku cire wani fasu hukan abin nan فإنهم قد بدلوا وغيروا بعدك فسوقا فسوقا abin da yake kan musulmi aka yi rasuwa ka yi sirja'i ka ɗauki darasi mutuwa ba ta zame maka darasi ba to suka ce me zai zame maka darasi ina ga wanda ya kalle me ya faru a daura ranan ya kamata ka ɗauki darasi kwarai da gaske in ka lura da wasu manyan sun firgita kwarai da gaske ina ga a Najeriya ba taɓa janaza irin wannan ba har umaru har umar musa ya azuwa da ya rasu a kan karaga ba irin wannan ba har abacha da ya rasu a kan karaga ba irin wannan ba ka je ka karanto abin da ya faru a jirgi aka ɗauke shi waɗanda suka shiga jirgin da gawar take a irin wannan tawagar ta janazar buhari ko kusa da wurin ba za su iya zuwa ba aka aka ɗauke su a jirgi irin kago da jama'a da suwaye aka je kano aka yi janaza bayan Abdulsalam Abubakar ya hau. Kama ka duba wannan, wannan ta musamman ci, ta musamman ci. Shugaban ƙasar shi kan shi in ka lura ya ruɗe, ya ruɗe, taɓawa zai yi, nunawa zai yi, gawar kenan, shinshinawa zai yi, zai ce a tafi ne ko a zauna, ya haka, ya haka, ya haka. Yadda manya suke tura ƙasar kabari, wani daban da ya ga haka tun a YouTube. kaga ba suka zuwa da nada ba su gaisuwa suke zuwa sun fi zuwa gaisuwa akwai wanda wani rarrabu wani zai zai ci zaɓe so bakwai bai taɓa zuwa da nada ba kuma an je yana can gefe yana cike wani form a youtube ko a platform amma wannan ka duba mataimakin shugaban kasa da tebur a ya iya rikewa yana ta turawa yana ta turawa kamar an ce dan ba wani wani na so ya karba ta nan gefen ya hana yana kokarin jawo gwamnan shi na Borno ya jawo shi ya hada shi da tebur ya tura ya tura ya tura shi ma gonan Kano ya karba ya tura ya tura fantana kai take sharkaf har sai da aka kira malam malam ana ta turawa ana ta gafa an rufe ga shugaban kasa a zaune prime minister Niger wane ne wane ne ga su nan a zazzaune ba yadda aka iya ko na ishe ka darasi in ka karanta sibin Buhari za ka ce duniyan nan ba komai ba ce ma tun ɗan shekara goma sha kusan a gwamnati yake tun da ka ka shiga NGA ka shiga gwamnati sai radda ya rasu nan amma ka duba a cikin ƙasar na aka rufe shi ana gama kowa ya watsi Mr. President ya koma kashe gari aka ci gaba da mitin aka bar yan ministoci in ka ga hotunan da ke wurin ma za ga wannan na tafawa da wannan wannan na tafawa da wannan Abdulaziz wannan karamin ministan tsaro da Dauda Dari na Zamfara ga Abdulaziz ya da tafawa su suke ta yi to wannan duka zai baka wasu abubuwa na darasi so da haka maganar zagi tsakanin Allah ba tarbiyar musulmi ba ne yasa an ka kalla duk wanda ka je yana zagi wani ya ce shi har abada ba zai yafe ba to shikenan shi yanzu ya rasu don girman Allah ka ji daɗi na tabbatar yanzu da za a zo a ce maka tunubu ya mai da Najeriya yadda ya karba a hannun Buhari kashi casa'in sai sun yarda kenan lokacin shi ma ta fi dama dama kaga abin da annabi ya faɗa la ya'ti ala nasi zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min sai an yi kaza da kaza kuma wani abu da zaka kalla ba za ka wanke shi bane ai duk wanda ya riga ya karɓi shugabanci ko na mutum ɗaya ne wannan mata ɗayan da ka aura ai ka riga ka shiga uku kawai dai sai da ce Buhari gwamna wani minista wani ciyaman ya fika yawan mutanen da za su yi shari'a amma mata ka sai kun yi shari'a kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati hatta ita ma matar annabi ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha balanta na kai zaka iya kallon wasu ababe masu ban sha'awa a rayuwar shi wanda in ka rantse ba za ka yi kafara ba duk wanda suka yi murna da mutuwar shi ba za su yi abin da ya ba mutumin ne in ka karanta mukaman da ya rike bai da gida ko daya a kasar waje bai da rijiyar mai wanda ba wani mutum a Najeriya tun daga samun yanci har yau da ya rike mukaman da mutumin nan ya rike bai da wasu ababe na rijiyoyin mai bai da wasu akan masu tarin kuɗi masu mahaukacin yawa bai da kamfani sai wayannan shanun da yake yana da su a daura da wata gona wanda ya san ƙasar daura kuma ya san bai bi ka yi gyaɗa sai gero sai wata irin dawa mai zuwa da wuri sai kuma riɗi da ya zo daga baya-baya amma ba za ka je ka sabga masara ba ba za ta yi ba kai ɗin ne sai ka a daura yankin daura su mai aduwa su zango su ɓaure sai ka nome hekta goma rana ɗaya wani ɗan ashasha ne na noma kawai haka za ka rike shi kana genge ɗinka kana tura ka nome sai ka nan da nan kayi hekta ɗaya nan da nan kayi hekta biyu sai ka noma hekta hamsin kai kadai baka ba da kwadugo ba yau kai biyar biyar biyar biyar ka gama noma ɗaya ka gama gyaɗa za ta yi wake din shi kenan ba masara za ka yi ko ka sa masara ba za ta yi ba sai dai ka zo nan agric ku yarjejeniya su ɗiba ƙasar ka su gani su maka iri to kaga ko ma haya ne bai kamata ka ce murna za ka yi ba akwai addu'a za ka yi annabi ya ce ka kyale shi in ya rasu kar ka zage shi ya riga ya tafi ya ma riga ya haɗu da abin da ya aikata kai kai kuma suwa ko kai zaka je kai wa Allah dictating Allah lokacin shi mun shawo ya kamata ka tambayi kaza Allah kuma la yusalu amma yaf'al ba in baka yafe ba ka bar ma zuciyarka eh baka yafe ba lallai za a yi hisabi lallai za a yi hisabi kuma duk wanda ya karba jagorancin al'umma na bai ce sai yayi nadama tun daga mai gida mace ɗaya biyu ya'ya ɗaya biyu mai anguwa har ka je mai martaba kansila shugaban karar duk sai sun yi nadamar karba wanda ma ba aka tilasta mashi ya karba zai yi nadama to ina ga wanda kuma ya mika kuɗi ya ce a bani kowa sai ya nadama ko ko ko wali ya matsa maka ya karba har waɗanda annabi ya nada da kanshi sai sun yi nadama ya nada wasu ya sa ya kira Abdurrahman ibn Samura yace ya kai Abdurrahman la tas'alil imara har abada karka nemi a baka mukami amma in aka matsa maka kaka aka ce sai kayi to ba laifi in ka karba Allah zai taimake ka amma in kai ka matsa sai kayi mutane ba sa so to amma shi ne wanda ya roka wanda ya kaza wanda ya kaza wanda ya kaza so da haka ya kamata mu samar da tarbiyya ba karaya ake ko fita daga da'irar karantarwar addini ba a tsayawa ake akan abin da addinin ya ce sai mutum ya rayuwa yadda ya kamata sai mutum ya kubuta wanda ya riga ya rasu ya riga ya rasu ya haɗu da abin da ya aikata an tambaye shi tsakanin bawa da Allah kuma wannan shi ya sanya zai da shi haƙoƙin bayi kuma hisabi Allah zai yi shi ya sanya zai yi hisabin amma ka tabbatar da cewa matukar akwai wani mutum ɗaya da ya taɓa haƙƙinka ko ka sani ko baka sani ba to sai Allah ya kwato maka haƙƙinka wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zaluntar kowa komai kankantar abun sai Allah maɗaukin sarki ya zo da ita da wannan haƙƙi. Na'am. E. Na'am. E. Thank you. yana wanda shi inda ake bayarwa na amare shi a lokacin yana da abubuwa da yawa to amma za ga wani yanzu kamar ɗan shi'a ka zo ka zagi annabi ko ka ci mutunci annabi sallallahu alaihi ka ci mutunci annabi da matan shi ka zage sahabbai kuma ka zo ka ce wannan wai suna ta murna har da rali da yanke yanke da jin daɗi to ai mu sai mu ce to ka Allah su ma ka kira su da Allah ai ma wani shari'an nan da wuri shi ya zalunce su Allah ya kwatan masa haƙƙinsu su kuma sun zagi sun ci mutuncin annabinka sun zagi matan shi da sahabban da sahabbanka da kaza ba wala ya shara san an kwato maka taliyar da ya kara ma kuɗi ko ba shi ne lailan ba ai ciki ne nan kuma aƙidar ta rushe sai muga wanda zai tafi wuta kuma an je wutar ma muga zai shiga can sama kaga mutanen mu ba sani ba sai kai sai su ta riga shiga rigunan yan shi'a shi kan shi abin nan din karkakin gaba ɗaya ai murna yake ta yi ai ya ɗaure shi tsawon wane ne kwana dubu biyu to sai ne to dan Allah ai wannan ba ma'auni ba ne ba ma'auni ba ne ba ma'auni ba ne fasoci nawa suka riga limamai mutuwa limamai ne suka riga fasoci mutuwa shi yanda mutum ya riga ka mutuwa ne a ce kai da ya rasu ya bari ka fi shi karama ina ai ba wannan bane ma'auni hankalin ne ma bai aiki ba su da haka ya kamata mutanen mu a daina tallata manufofi irin waɗancan nasu a muna da karantarwa ta addini muna da yadda addini ya tsara kawai sai mutum ya bi sai ya zauna lafiya to ba a so mutum ya zama wani mai ruɗewa lokacin da irin waɗannan masifu suka same shi na sha tara wa min ha kasaratul jidali wal mira yawan gaddama wal mira da tayayya ko jayayya da gardama da mira'u da jidal ana cewa duka kusan ma'ana daya shine a samu wata matsala a zauna sai ta jayayya kai kai ka ce kaza kai ka ce kaza kai ka ce kaza a ba haka ake cewa ba ina ga kamar cikin magabata ne ko Abu Muhammad Al-Hassan ibn ibn Khalaf yake cewa idan dai har mutum ya zauna zaman jayayya to gadabin ba ilimi ya je koyo ba tare da cewa akwai wanda ba laifi a zauna a yi jayayya da su ibn taymiyyah al-harrani a cikin littafin shi ar-raddu 'ala al-mantiqiyyin ya ce mutane kala uku ne nan yana magana ne da masu da'awa kai da kake kokarin isar da addini zuwa ga masu wasu al'umma to ka sani mutanen da kake mu'amala da su a duniya kala uku ne yana kokari ne kuma karkashin wannan magana ta shi ibn taymiya ya fassara waccan aya da ke cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati daya wal maw'izati al hasana biyu wajadilhum billati hiya ahsan yace mutumin farko shine mutumin da ya san gaskiya kuma yana aiki da ita to shi ka kira shi bil hikmati ka sa hikima wajen kiran shi dan abinda zaka faɗa mashi dama yana yi dama ya yi imani da shi dama ya yarda da shi mutum na biyu shine mutumin da ya san gaskiya amma baya aiki da ita shi kuma in ka tashi kiran shi sai ka kira shi bil mau'izatil hasana ta dantara hikima zafi sai mutum na uku shine wanda bai san gaskiya ba balantana ma ya aiki da ita to shi kuma in ka tashi sai ka kira shi wajadilhum billati hiya hasan ita kama ai cewar dialogue ai debate duk a tattauna har a fito da hakikanin gaskiya to ba a so a zauna a yi ta jayayya a yi ta jayayya a yi ta jayayya shi sa annabi ya bayar da gwaggwaban sakamako ga mutumin da ya bar jayayya amma ba laifi malamai sun halartar da munazara bakar abdullahi abu zai yana da littafi akan almunazara cikin malamai kenan na baya baya Allah ya mashi rahama ɗaya daga cikin malaman ƙasar Saudiya ya rasu tun wasu shekaru baya yana littafi da ya tattauna kan munazara munazara shine a samu wani baji ko ta matsala ta ilimi mutum biyu uku su zauna su tattauna a kai kila kai kana karewa shi kuma yana tabbatarwa to ba laifi a iya irin wannan to sai yake cewa daga cikin abin da ke nuni ga abin da raunin imani yawan jayayya al-muqsi lil qalbi wanda yake busar da zuciya قال عليه الصلاة والسلام من ذن الله تعالى من شاء الله سبت أجريش ياتي في الحديث الصحيح أو أنا حديثي إن قلتش ما ظل قوم بعد هدى mutane ba za su taɓa bacewa ba bayan Allah ya shiryar da su kanu alaihi shiryar da suke a kai illa a tawul jadla har sai sun zo wa jayayya idan suka fara gaddama da jayayya sai Allah ya mayar da su zuwa ga batan da suka baro rawahu Ahmad fil Musnadi wa huwa fi sahih al-Jami'i فالجدل بغير دليل ولا قصد صحيح ولا قصد صحيح يؤدي الى الابتعاد عن الصراط المستقيم yin jayayya ba tare da wani dalili ba ba tare da wata manufa mai kyau ba yana kaiwa zuwa ga nisantar bawa daga hanya madaidaiciya amma in akwai kyakkyawar manufa ba laifi yanzu wani kirista za a cewa muna so mu samu lokaci mu zauna da kai kuma iya yanke abin da za ku tattauna za mu tattauna ɗayantakar Allah da kuma trinitinku a Bible kawai ko kuma za mu tattauna hukunce-hukunce wanda mu mun gaba ku aiki da su kuma suna Bible sai kai mana bayani dambe an ce mace ta rufe al'aurarta ta rufe gashinta kada a ji sautinta an umarci 'ya'ya kada su zagi iyayensu don a kiristanci idan ɗa ya zagi uban shi hukuncin shi a kashe shi amma ba ta yi ba sa yi to tun da haka ne duk sai a tattauna ko kuma a yanzu wani sai kila wani dan galakatu wanda suke tayan qur'ani zallan nan ba laifi a zauna da shi a tattauna duk ya gama bayani ce to wannan bayanin da kai ka kawo mana shi a qur'ani kawo mana shi a qur'ani in ka so ma zaka iya ka fara kure shi ke kaya mene sunanka zai faɗa maka sunan shi sunan mahaifinka fa kaza sunan mahaifiya kaza sunan kaka kaza kana da mata eh duk ya faɗa sunayen a cikin sunan zaka ya ce ilo har da wata asabe yawwa to ita asaben a bamu aya ko ka aure mara suna ne irin yadda wannan mara mutunci yake na nan katsina za ga yazo sai ya dawo aya sai ta bayani da kai hatta annabi kada yi amma kai kuma kana yi wani irin zalunci ne wannan da haka akwai buƙatuwar inda bukata kai ya halatta a zauna a tattauna misali ibnu taymiya littafin da ya rubuta al jawabu sahih liman baddala din al masih wajen mujalladi shida martani ne yake yi wa kiristoci shi ma ɗalibin shi ibnu al-qayyim shi ma ya yi martani gare su kamar a babin tattaunawa da haka kaga babu laifi a zauna yi yanzu in ka ga abin da su marigayi Ahmad Didat ya rika yi da Zakir Naik da sauransu duka hiwar ne wanda yake na shari'a ya halatta to irin wannan jayayyar babu laifi ku zauna ku yi da su yace wa ma aktsaru jidalin nasir yawma bil batil kai mamakin yawan jayayyar da mutane ke yi a yau da ƙarya da banna yatajadaluna bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir suna jayayya ba tare da ilimi ba ba tare da jayayya ba ba tare da shari'a ba ba tare da littafi mai haskaka musu ba wa yakfi dafi al-tarkil fislatil zamima ya ishe ka mai tun ya isa ya zama mai tunkuɗe ka daga barin wannan mummunar ɗabi'a abin zargi qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace ana za'imun bi baitin fi rabadil janna ni dinnan na lamunce da bayar da gida a kusa da aljanna arrabadu shine kusa da abu na ce misali ga wani gida sai a zo nan kusa da shi sai a baka daki kuma gidan nan ba kowa sadda aka tashi ba da gidan kai za a ba kai ne makoci annabi ce na lamunce da gida a kusa da aljanna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqa ga wanda ya bar jayayya ko yana da gaskiya a ci gaban hadisi annabi yace kuma na lamunce da ba da gida a tsakiyar aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da ba'a ko da ba'a ko da watsa irin ƙaryan na tawaye duk shi baya yi sannabi ce kuma na lamunce da gida a ƙololuwar aljanna ga wanda ya gyara ɗabi'un shi duk mutumin da ya gyara ɗabi'un shi annabi ya baka tabbas za a baka gida a sardausu kenan ƙarya kuma ko da wasa kada ne magabata za ga suna ƙoƙari su ga cewa ba su ƙarya ba har yara ba a masu ƙarya in kai yaro alƙawari koma zan siyo maka kar ka koma sai ka siyo idan baka siyo ba karka koma shikenan in kuma har lalura ta sa baka saya ba kana zuwa kafin ya tambaya kai mai bayani abinda ka ce a siyo an dan samu matsala an dan samu akasi amma ga wannan ko kai hakuri amma kar kai mashi alƙawari a siyo mana kaza ka ce za a siyo a siyo mana kaza za a siyo a ka ce banda wannan ba za a siyo shi ba zai siyo musu abin da ya samu to ko yara kai wa alƙawari ko a ce ma yaro zo ka karba sai ya zo sai a damke shi sai a tuje mashi riga sai a je mai wanka annabi a gaban shi wata mata ta ma ɗanta haka zo ka karba annabi na kallo ya shiru yana zuwa sai ta ba shi wani abu ce me kika ba shi ta ce dai dabino na ba shi ce wallahi da baki ba shi komai ba sai an rubuta kin yi karya dan yaro ba da za ku iyayen haka suke yi don ka karɓa yana zuwa sai a wurga shi sai babu an yi karya kawai a ce zo a yi maka wanka ai bai fi ku karfi ba a kamo shi a yi mashi in kuma aka ce zo ka karɓa to a bashi ko mene tun da ba a faɗa mai za a bashi ko me a samu a bashi ko mene ne musamman wanda dai an kila zai ja hankalin shi ko zai ji daɗin shi wannan hadisi rawahu abu dawud wa huwa fi sahih al-jami'i lamba ta ashirin wa minhu at-ta'alluqu bid-dunya daga cikin abin da ke nuni ga raunin imani ratayuwa da duniya wa shagafu biha da marerece mata da tsananin sonta walistirwahu ilaiha da karkata zuwa gare ta bai ta'allaku al-qalbu bid-dunya sai zuciyar mutum ta damfaru da duniya ila darajatin zuwa wani mataki ya hissu sahibuhu bil alami idza fatahu shay'un min huzudiha ta yadda mutum zai kai matsayin da zai shiga bakar damuwa idan wani abu na duniya ya kucce mashi kalmali kamar dukiya wani kaso na dukiya ya kucce mashi sai ga ya rude wal jahi ko wani abu na daraja ko kima ko mutuntawa wal mansibi ko wani abu na matsayi ko mukami wal maskani ko wani wurin zama duk sai ga ya rude za ga ya rude waya ya zo ai rantsar da wasu shi kuma ga wanda aka sauke ko wanda ya sauka wata ya rike shi zai iya zuwa mota zai rude ko yana ta sauraron rediyo ya ji an sanar da zaɓe wai wani ana so ana ta jiran sakamako ya ya kula rediyo ya hana kowa magana a gidan da matar da 'ya'yan dole kowa ya shiru ko kana ina a gidan kana jin rediyo sai zuwa bayi yake cikin shi ya ɓaci kawai sai aka sanar ba shi ya ci ba butar da ya fito da ita daga bayan ya saka a aljihun babban riga ya da waya ce ita wata waya ce mai siffar buta ya rude ta asibiti a ai ko mai kuce maka wani magabaci ya zo zai rasu da yayin suka zo suna kuka suka ce masu wasiya yace zan maku wasiya da wani abu in dai kuka rike shi ni da ku sai dai mu hada aljanna ba ku sauran damuwa yace wa alam annama asabaka lam yakul yusibaka wa ma akhata'aka lam yakul yusibaka ka yadda da cewa duk abin da kaga ka samu in duk duniya an taru ba za iya hanawa ba Allah ya kaddaro naka ne za ga sai na abi bakar bai da lafiya ka ce ya sha magani ita likita ya zo ya duba ni yawwa ya zo ya duba ka me ya ce ya ce likitan da ya duba ne ya ce ana fa'alun lima ure sai suka gane Allah yake ne ya ce ba zai sha magani ba harunun rashid an zo za a ba shi magani ce a ina ai ba sai na sha magani ba cutar ajali ce ba ta jin magani alakal mudawi wal mudawa wallazi dalaba dawa wa ba a huwa man ishtara yace kai ku sallame likitoci daga misra aka ɗibo su koma garin su Daka mutum ya ji cewa duk abin da ya samu, to haka Allah ya kaddaro. Kaga wannan ruhin imanin da zai shiga yin siyasa, ba za ka taɓa damuwa ba, abu ga zaɓen ba damuwa. In dai rabanka ne, kuma ka sha gani. Ka sha gani, yanzu a nan Kano ba akwai wani yaro ɗan majalisa ba yana ɗan sa wata hular kwankwasiya yana magana a majalisa. Baban shi aka sa takara a NNPP. yaron na tanna shargallan shi yana wata yawa yana ta hidindimin shi shi ba makon kwashe yake ba yar hula kamar wani akoko abin nan kadangare ba ruwan shi dab da zaɓe ba mai rasu aka ce to jami'a ta kawo wani kwankwasa ya ce dan shi za a sa ta zama ta gado aka sa shi satin nan sati mai zuwa ya ci zaɓe yana rai kwana bakwai kafin dikiliyarin ɗin shi wina bai san zai zama ba Allah kenan. Nan ma an yi ko? Ko yana nan ma samaru, ka ji ko yana da shargallan shi, ka zama rai. Sai ma jifiyo magana ka rako ka, ɗan hada da tare ka. To haka fa Allah yake yi ba, haka Allah yake yi, mai martaba sarkin zazzaune yanzu. List ɗin farko ba shi. Haka za ka yi interview, tsohon waziri ko? Waziri Ibrahim ya shirya listin ba sunan shi a listin da aka zo aka sake wani listin shine a ƙarshe shine gwamna ya hikima ya ce to yadda za a yi gidan sarauta hudu ne a Zaria kowane gida a fito da wanda ya na ɗaya ina aka fito da gidan katsinawa gidan mallawa gidan bare-bari gidan sullubawa ko ina suka ba da ɗaya da ya fice kuma yana sai zama yana cikin gudun Allah ya kaddaro shine sarkin haka ba rayuwar take ba haka rayuwar take abdulsalam abubakar har awa ɗaya kafin ya zama shugaban ƙasa bai sani ba har awa ɗaya bai sani ba a bata yaron su bai sani ba sal mustafa sun tattara abubuwa suka same suka faɗa mashi sannan ya zama shugaban ƙasa to haka fa Allah yake amma a haka zaga mutum na kyarma ina al'amuran nan idan ba zafi zafi kai ba sai mutane su raina maka hankali wace wato in baka tattare ba sai Allah ya hana ka haka fa kake so ka ce yasa ila bahaushe da yake akwai mace tauhidi yace zafin nema ba bai kawo samu kai dai kada ka kwanta amma ka motsa iya motsi shi kuma Allah ya san yadda zai da kai so da aka yace ma ya'yan shi duk abin da ya same ka ba zai kuce sannan duk abin da ya kuce maka karka zargi kowa Allah ne bai kaddaro raban ka bane haka yayan nan suka tashi da wannan wasiya wanda bangare ne na ingantaccen hadisi to mutum kada ya ratayu da irin wannan duniyar irin wannan muguwar ratayar wa ya tabiru nafsahu makbunan ya rata ya ran shi ya rika ɗaukar kanshi wani magbunan sayyi ilhibzi ko magbunan sayyi alhazzi wani mai mummunan rabo wani matsiyacin duniya wai da annahu lam yanal ma nalahu ghairu wai dan bai samu abin da wani shi ya samu ba ai za ga wani wai sai ya shiga damuwa ko sai ga ya takumi wai wani fa ajin mu ɗaya fa a primary fa manaja na fiye da yanar bc to wai yanzu allan ne kake zargi ko ko dolancin ka kake zargi me da damuwa to ai kuma kai din ma yanzu ka bi wani malamin ka a firamaren haskawa to kai ya bala aka rika kallon bangare daya a rika kallon bangare biyun mana headmaster ku kila shi kuma yana nan bai cin bai samun na abinci kai kuma har kana ci ma kai kuma yanzu haka kana da wata sana'a da kake samun rikan asiri head wanda ya maka headmaster yana nan sai kwana uku bai ci abinci ba to dan wani dan ajin ku kai da kaje headmaster kama idan dan ajin ku ya fi ka kuma cewa aka yi dole sai kun zama ɗaya kowa da yadda aka zubo mashi kuma tun ana ciki aka yi wannan rubutun in kana da kes ba mu za ka faɗa mawa ba mahaifiyarka za ka samu ka koma in ba ka ya dawo ka ce to yanzu kana da shawara a sake rubutun ba zai yi ba kawai kai hakuri ko ba zai yi ba sai wata mama abubuwan nan ba rubutun nan da aka yi a cikin ki ba sai ina so a ɗanyi amendin to yanzu ya za a yi sai a nika ka inji a yi mata zoko ta shanye in ka sake haduwa a can shi kenan in za ka haɗu in aka ji shiru to mun san za a ji shiru dama ka wuce saboda aka karka damu wai an ba wani kai gashi kuna tare menene waye hisu bi alame sai ga mutum ya shiga damuwa wanke badin a'azam da takura mai girma idza ra'a akahu muslim in yaga dan uwan shi musulmi kanna la ba'da ma fata huwa min huzuzid dunya ya samu wani abu da shi kuma abin ya kucce mashi daga tarkashen duniya waqad yahsudu wani lokacin ma sai ga yana mashi hasada wallahi sai ga wannan mutum wani hasada sai ce ba dai alfahari shi gonan nan ba sai su yi maganin feshi cikin dare ya feshi ana yi ba iyaka sosai duk shekara sai an yi ko nan wajen kwanan nan cikin ranar nan ne lambun wani na inabi mala bukar ya sani kawai wani je malam ya banka ma dannin wuta bakin ciki kawai inabi ya yi kuɗi sun zo ya rasa me zai yi ya banka ma dannin wuta saboda awaki da waye su dan yi banna ya dan samu nasuwa in an zo kuɗin da zai samu ba za su kai yadda ake tsammani ba to kaga hassada kenan wa ya tamanna zawalan ni'ima ya rika burin gushewar ni'imar anhu daga gare shi wa hadha yunafil imana wannan yana kore imani kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yastami'ani fi qalbi abdin ba sa haduwa a zuciyar bawa mumini al iman wal hasad imani da hasada a ce ga imani ga hasada a sai dai ai daya ko dai ka yi imanin ka yi mutane fatar alkhairi cikin abin da ya ba su ko kuma ka yi hassada ka san cewa za ka rasu ba imani sai dai ka zaɓi ɗaya ya ce wa huwa fi sayi rawahu abu dawud wa huwa fi sayi al-jami'i hadisi na cikin sayi al-jami' ina ga sai mu dakata nan da yake da Allah wala da kuskun da ke ci Allah shafi kuskana sallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.